الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da arzikin halara wannan majalisi mai albarka da muke karatu a cikin littafin asfa'ul musallin littafi wallafar Sheikh Allama Muhammad Siddiq Al-Mishawi alaihi rahmatullah wadda muke karantawa a wannan masallaci na tunawa da sahabi Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala wa arda masallacin da yake nan unguwar Musango a cikin garin Azare ramar hukumar Katagun jihar Bauchi Najeriya yau muna goma ga watan safar lissafin hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya dace da shi kuma hudu hudu ga watan takwas watan augusta shekara dubu biyu da ashirin da biyar miladiya A cikin wannan littafi za mu tashi a kan kuskure na bakwai daga cikin kurakuran da ladanai suke tafkawa a wajen kiran sallah. Kuskure na bakwai aljaharu bi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallama ba'dal adhan bayyanar da salatin annabi sallallahu alaihi wasallama bayan gama kiran sallah. da ya ce aljiharu bayyanarwa wato kenan ɓoyewa baya daga kuskure yana daga cikin ma abin da aka rawaito bayan kiran sallah ana salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam amma ladani ya keɓanta da yin salati kuma bayan ya gama kiran sallah kamar idan ya ce لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan ƙarin ba a bukatarsa kusure ne idan ya ce la ilaha illallah ya gama kiran sallah idan zai yi salatin sai yi shi a asirce idan ya yi salatin a asirce bai zama kuskure ba amma idan ya bayyana shi irin yadda ya bayyana kiran sallah to wannan kuskure ne ƙari ne a cikin kiran sallah shine abin da malam yake magana a kai malam yake wa huwa min al-bid'i al-mutafashshiya bayna al-aqtari wal awtani wa la yajibu 'ala al-mu'adhdhin لزوم الصلاة عليه سرا أو جهرا malam yace wa huwa min albid'i bayyana salati bayan kiran sallah ga ladani a bambanta karatun namu yana magana akan ladani mai kiran sallar ba yana magana akan wani daban da yake jin kiran sallah ba bayyanar da salati ga mai kiran sallah bayan ya gama kiran sallah malam yace yana daga cikin bid'o'i almutafashiya bidoyi waɗanda suka yaɗu almutafashiya waɗanda suka yaɗu bainal aqfari wal awtani tsakanin manya-manyan garuruwa da kuma guraren zaman mutane wato tsakanin garuruwa da ƙasashe wala yajibu alal mu'azzini baya wajaba akan mai kiran sallah luzumus salati alaihi wala yajibu ala almu'adhdhin luzumus salati alaihi sirran aw jahran baya zama dole akan mai kiran sallah lazumtar salatin annabi sallallahu alaihi wasallama ko a sirrance ko a bayyane ba dole bane akan mai kiran sallah baya daga cikin hukunce-hukuncen kiran sallah yin salati bayan gama kiran sallah ko a sirrance ko a bayyane amma a bayyanan kuskure ne a sirrancen kuma ba kuskure ba ne ko da dai ba a ɗora wa ladan ya yi ba قال ابن حجر مالا ابن حجر yake cewa إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان من المحدثات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم bayan kiran sallah ga shi ladani kenan min almuhdathati yana daga kirkirarrun abubuwa ai albida yana daga bid'o'i wa qala ibn hajar al-haythami shi wancan na sama ibnu hajar al-asqalani wannan na kasa ibnu hajar al-haythami ash-shafi'i alaihi rahmatullah shi kuma al-haythami yace wa qala ash-sha'rani naqlan an shaykhihi ash-sha'rani ya nakalto daga malaminsa cewa لم يكن التسليم الذي يفعله المؤذنون في أيامه صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين بل كان في أيام الروافض بمصر الشعراني يتي مالا ياتي منا لم يكن التسليم الذي يفعله المؤذنون في أيامه صلى الله عليه وسلم ثلاثي دما سكرا صلى سكيه baya daga cikin abin da ake a zamanin a kwanakin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama. Sai na gama wannan ke. Baya daga cikin a baya daga cikin abin da masu kiran sallah suke aikatawa fi ayyamihi sallallahu alaihi wasallama a cikin ranakunsa wato a zamaninsa ira da amincin Allah su tabbata gare shi walal khulafa'ir rashidin hakan nan baya daga cikin abin da khalifofi rashidai abubakar da umar da usman da ali a zamaninsu ake aikatawa bal kana fi ayyamin rawafid bi misr bari ma wannan an fare shi ne a zamanin rafilawa wato ‘yan shi'a zamanin da ‘yan shi'a suka fara samun maki a cikin mulki a misra aka fara kirkirar wannan talati ladani mai kiran sallah ya rika yin salati bayan ya gama kiran sallah kuma cikin amo na kiran sallah in loudspeaker ne a cikin loudspeaker in ba loudspeaker bane yadda ake jin sa yana kiran sallah haka za a ji in ya gama yana salati wannan malamai suka ce ba a san shi ba lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da lokacin khalifofi bal ma ƴan shi'a ne suka kirkire shi a Misra وأما قوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي وهو خاص لمن يسمع المؤذن ولا دليل على لزوم المؤذن بها ما لن يتي أما فدم من ذن الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن إذا كنت ميكرا سلا فقولوا مثل ما يقولوا ku faɗi irin abin da mai kiran sallah ke faɗa wannan ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in kun ji mai kiran sallah to ku faɗi irin abin da mai kiran sallah ke faɗa thumma sallu alayya sannan ku mini salati ku faɗi irin abin da mai kiran sallah ke faɗa sannan ku mun salati kaga da yace sannan ma'ana bayan an gama kiran sallah kenan umun salati sai malam yace fa huwa khasun liman yasma'u al-mu'adhdhin wannan hukunci ya keɓanci wanda yake jin mai kiran sallah ne ba mai kiran sallah ba ya keɓanci wanda yake jin mai kiran sallah ne wala dalila ala luzumil mu'adhdhini biha babu dalili akan cewa mai kiran sallah shi kuma zai lazumci yin haka ba dalili kuma idan mai kiran sallah zai yi wata rana zai zama ƙari a kiran sallah amma idan mai jin mai kiran sallah ne zai yi ba zai taɓa zama ƙari a kiran sallah ba mai kiran sallah yana kiran sallah kana binsa yana kiran sallah kana binsa har ya zo Allahu akbar Allahu akbar na ƙarshe yace la ilaha illallah kai ma kace la ilaha illallah sai kace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad nan ma abin da aka ce kai kenan ba ce aka in yace la ilaha illallah kace Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba haka aka ce ba ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cewa ya ce, sannan ku ambace ni ba, cewa ce sannan ku mun salati. Ba kuma cewa ya sannan ku cika, ku cika ɗaya kalmar shahadar ba, inda an ce la ilaha illallah kalma ɗaya ce ta shahada, Muhammadu Rasulullah ɗaya kalmar ce ta shahada, ai kalmar shahada guda biyu ne. kisa za ka ji a wani wurin a karatu ana cewa kalmomin shahada guda biyu saboda la ilaha illallah kalma ɗaya muhammadu rasulullahi kalma ɗaya to a kiran sallah ita kalma ta farkon ta la ilaha illallah ita ce ta zo a kiran sallah a ƙarshen kiran sallah ta biyun ba ta zo ba to idan ladanai suna ƙarasawa za a zo a wayi gari a ɗauka cewa yana daga cikin kiran sallah daga nan sai ya zama an canza kiran sallah akan tsarin da aka san shi a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin wannan abin da muke karantawa yanzu yana da muhimmanci sosai mu fahimci abin da ake nufi a karatu saboda waɗanda suke nufin ahlus sunna da yarfe da ɓatanci sukan riki irin waɗannan guraren sai su rika sukar ahalus sunna da shi cewa ahalus sunna sun hana salati kamar yadda ya tabbata cewa yin addu'a ta jama'a bayan an idar da sallar farilla bid'a ne sai wasu suke cewa ai ‘yan izala sun hana addu'a suna faɗa da addu'a’ idan aka ajiye salatin annabi sallallahu alaihi wasallama a gurbin da ba nashi ba idan ahlus sunna suka ce a'a ba gurbinsa bane ga abin da ke gurbin sai a dinga jifansa ana cewa sun hana salati daga nan sai a tsallaka sai a ce makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kokarin daskarar da kwakwalwa ne da kuma arawa mutane tunaninsu a hana su gane hakikanin shari'a amma abin da ahlus sunna suke nufi da irin waɗannan gaɓoɓi shine kowanne abu a ajiye shi a gurbinsa annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi shekara ashirin da uku yana karantar da wannan addini abin da duk ake bukata a irin yadda ake bukatarsa a lokacin da ake bukatarsa da irin sigar da ake bukatarsa ya isar haka abin da duk ba shi ya zo da shi ba to zuwa da shi cin gyaransa ne to wannan cin gyaran nasa kuma hatsari ne domin annabi ba ma annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallama duk wani annabi cikin annabawan Allah isar da saƙon Allah a kansa amana ce kuma siffa ce daga siffofin annabawa amana da gaskiya babu wani annabi wanda ya tauye daga amanar da Allah ya danka masa ko ya gaza idda saƙon da Allah ya aike shi da shi don haka abu yadda ka samu addinin a yadda ka same shi a haka yake a haka Allah yake so a bauta masa so magana akan salati bayan kiran sallah ga ladani ya gama kiran sallah ya rabza salati ya ɗaga murya irin yadda yake yi a kiran sallah ko yayi da muryar da za a jiyo shi ba a sirrance ba wannan bid'a ne ba gurbinsa bane ba wannan kuma hana hakan din kuma ba shi yake nuna an hana salati ba guraren salati suna nan da ahlus sunna suna hana salati da sun hana salati a guraren salati amma gurbin da babu shi babu shi gurbin da kuma akwai shi to akwai shi shikenan a cikin kiran sallah za mu zo mu karanta da ku ai wajen kokoyo mai kiran sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku faɗi irin abin da mai kiran sallah yake faɗa in kun ji mai kiran sallah lokacin da mai kiran sallah ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah to a daidai wannan lokacin mai abin da ya faɗa zaka faɗa ba cewa zaka yi sallallahu alaihi wasallam in yace ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ka ce sallallahu alaihi wasallam za mu ce kai bid'a kai kuma karka juyo ka ce mana kun hana salati makiya annabi makiya manzo bakin cikin ku kuji an yi salati sai ce da kai ba wannan ba shine zancen ba in annabi sallallahu alaihi wasallama ya kare akan wanda yake kin sunnarsa ya ƙare a kan wadda yake tunkuɗe shari'arsa ya ɗora abin da ba shi shar'anta ba. Idan ladani ya ce, Ashadu anna Muhammadar Rasulullah, to mai bin ladani zai ce, Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Kuma ba zai shagalta da kuma yin salati ba, domin iya abin da aka cancana. Hayya ala sala sai ce hayya ala sala. Hayya ala sala sai ce hayya ala sala. haka hayya alal falah haka Allahu akbar Allahu akbar haka la ilaha illallah iya abin da aka ce kenan idan yace la ilaha illallah sannan kuma sai yace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid yayi salati sannan sai addu'ar Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma zuwa karshen ta to shine ya zo da sunna shine yayi abin da aka karatar a addini salati kuma shi ma na nan da gurarensa a cikin sallah ma ana yin sa to yana nan da guraren da aka shar'anta shi ake yin sa an gane ko sannan wani abin da za ku fahimta a nan shine waɗansu idan sun tashi sukar irin wannan karatu yanzu ba ana magana cewa bid'a ne yin salati ga ladani bayan ya gama kiran sallah ba haka ne karatun kenan wasu idan sun tashi sai su zaki ‘yan izala sai su ji ‘yan izala sun hana wadda yake nuna maka daƙiƙanci da ƙarancin ilimi saboda zancen izala kan gaba ɗaya ta shekarar ta arba'in da nawa a duniya ko talatin da nawa a duniya gaba ɗayan ta magana ake ta sunna magana ake ta daidai magana ake ta hadisi hadisai shekararsa talatin ko arba'in littattafan musulunci shekararsa arba'in ko talatin izala ƙungiya ce wacce aka kafa ta a ƙarancin shekaru domin ta ɗora ta rayar da abin da dama yana nan amma al'umma ce a wancan lokacin ta gaza mai da hankali a kansa da haka dole ni da kai mu haɗu mu haɗa ƙarfi da ƙarfe domin me domin mu wayar da kan mutane akan gafa yadda al'amarin yake to ba wai da muka yi ƙungiyar bane sai muka tashi abin da zamu yi ba wai da muka yi ƙungiyar bane sai muka ƙirƙiri kamar yadda yanzu idan za a yi za a yi wata ƙungiya ta lumana ko wata ƙungiya ta taimakon kai da kai ko wata ƙungiyar taimakon marayu ko wata kwamiti na makaranta ko na masallaci ana so a yi rijista wa hukuma za a yi mai aims and objective za a rubuta manufofi na kafa wannan ƙungiyar a ce yanzu ne da muke so mu ƙungiyar taimakon marayu don haka yanzu ne za mu zana yadda muke so ƙungiyar ta kasance yanzu za mu ƙirƙiri irin hidimar da za mu yi wa marayu abincin azumi kayan sallah tallafin aure da aurarwa marasa lafiyansu kaza kaza kaza sai mu zana za mu yi kaza ma za mu biya wa marayu kuɗin makaranta ma za mu yi wa marayu kaza ma lokaci kaza za mu yi kaza a marayu guda kaza sai mu tsara kun ga yanzu muka kirkiri ayyukanmu muka tsara muka bayar aka duba aka mana rajista to ba haka kungiya ta kafu ba ta izala kungiyar izala ta kafu ne don ɗorawa akan abin da dama yana nan ɗorawa ne akan abin da dama yana nan hadisai ne suna nan littattafan musulunci ne wanda aka ƙaurace wa karantarwarsu suna nan yaya za a yi a farfaɗo wa mutane su san su waye da su da haka duk wanda yake jinginawa karantarwar sunna yake jinginawa izala to wannan yana ƙara bayyana jahilcinsa ne kisa yanzu mawallafin wannan littafin mawallafin wannan littafin wanda shi ma ya girmi izala shi ma mai littafin ya girmi izala tare da haka kuma da ya kawo batun kun ga sai ce qala ibn hajar ibn hajar ya ce ibn hajar din nan yanzu hakan nan ya fi shekara ɗari bakwai da barin duniya sannan ya sake cewa ibn hajar al-haythami shi ma makamancinsa ne wannan me yake nuna maka abin da yake nuna maka cewa tsohuwar magana ce ba izala ta kawo ta tsohuwar magana ce to in wani ya tafi yana cewa izala sun hana salati ta cikin littafin an ce ibnu hajar ya ce ibnu hajar kuma ba dan izala bane yana da matsaloli a sunnar ma shi baya baya daga cikin malaman sunna yana da matsaloli irin nasa irin na bata na aqida amma saboda zurfin ilimin da Allah ya masa da baiwar da Allah ya bashi ta ilimin hadisi da sanin fiqhun musulunci da sanin addinin gaba ɗaya da kuma tsarkin niyya ikhlasi bata ce ba irin batar mutanen yanzu ba bata ce wacce aka samu kai a cikinta ta hanyar gurɓacewar fahimta da tawili duka a ƙoƙarin dacewa da daidai da kuma tsoron Allah da ikhlasi alama ta cewa Allah maɗaukakin sarki ya kau da kai akan ɓatarsu, ya yafi ɓatarsu, da ya ɗaukake su, ya ɗaukaki iliminsu, ya ɗaukaki rubuce-rubucensu, suka zama su ne madogaran musulunci a jiya da yau. Tare da wannan kurakuran da wannan ɓatan da suke da suka rayu a kai, Allah ya musu rahama ya gafarta musu. Amma ɓata irin ta yanzu, bata ce wacce ake yin ta ba akan ilimi ba akan jahilci yanzu wanda zai ce ‘yan izala sun hana salati bayan kiran sallah ka iya samu yana kafa tebur a kafa masa kamara ya yi karatu amma wannan abin da ya faɗa alama ce ta jahilcinsa to da yawa yanzu waɗanda suke bid'a ko ‘yan bid'a ne suke kuma kira zuwa ga bid'a da yawa ba in na ce maka mafi yawa ban yi ƙarya ba ba fa malamai ba ne bata ce wacce dama akan jahilci aka gina ta ba bata irin ta malamai magabata na baya ba wadda suka gina akan ilimi haka suka fahimta ne kuma da haka suke bauta wa Allah da haka suke tsoron Allah yanzu kuma da wani abin da zai yi ma don ya ba da haushi zai suna nan fa masu yi don su ba da haushi mutum sai ya wuni yana jijjigewa don ya ba da haushi, ko ya kwana yana jijjigewa don ya ba da haushi, ko ya kafa kayan kiɗa na yaban manzo yana rawa don ya ba da haushi. To, kaga duk wanda har yanzu bai wuce ya ba da haushi da bautar da yake wa Allah ba, ai alama ce da take nuna ce jahilcinsa da ɓatarsa ba tare da dalili ba. Don haka, da malam ya kawo malamai magabata a kan wannan matsala a cikin littafi, malam yana maka ishara da cewa ba tsohuwar magana ba ce ba, malamai sun yi magana a kai a baya, kuma da haka ake addini. قال الألباني ما لن يتي Malam Albani Muhammad Nasiruddin rahmatullahi alai ya ce, fa in ƙila, idan kuma aka ce, fa hal yumna'u min al-mu'adhdhin min yumna'u al-mu'adhdhin min as-salati alayhi sirran shin za a hana ladani salati wa annabi sallallahu alaihi wasallama a sirrance idan ya gama kiran sallar la ilaha illallah shin za a hana shi yin salatin a sirrance qultu mala albani yace ni sai na ce la yumna mutlaqan take ba kaidi ba a hana shi ba in dai a sirrance ne ba a hana shi ba wa innama yumna'u min an yaltazimaha عقب الأذان خشية الزيادة فيه وإنما يمنع أن إني من أن يلتزمها أن إني يلزم صلاة an ƙine ya lazumci salatin ya dage a kansa kullum da kullum akibal azani bayan kiran sallah khashyata ziyadati fihi saboda tsoron kar ya zama ƙari a cikin kiran sallah shi yasa aka hana shi bayyanawa amma a surce ne ba hana shi ba sawa'un bayan kiran sallan ne nan take ko bayan kiran sallan ne bayan yayi addu'o'in kiran sallah duk ba a hana shi ba kuma sawa'un ladanin ne ko mai jin ladanin ne duk ba a hana ba in dai a sirrance ne bayan kiran sallah dama abin da ake gudu kenan kar ya zama ƙari a cikin kiran sallah kiran sallah a bar shi yadda ya zo la ilaha illallah shi ne ƙarshen kiran sallah amma an gane ina jin ba ba za mu yi jayayya da ku ba cewa la ilaha illallah shi ne ƙarshen kiran sallah to babu jayayya tsakanin musulmai akan wannan na takwas ذكر بعض الأدعية عفوا kafin nan an nabbahar da ni cewa mun tsallake kuskure na shida. Don haka za mu koma mu karanta kuskure na shida sai mu zo, sai mu sai mu ɗora a kan na takwas. Kuskure na shida, Adamu waf'il tusbi'aini fil uzunaini. Daga cikin kurakuran da ladanai suke tafkawa, akwai rashin ɗora yatsu biyu a cikin kunnuwa. ɗora yatsu a cikin kunnuwa. Yatsar dama a kunnen dama, yatsa hagu a kunnen hagu. Mai kiran sallah ya zama ya saki hannunsa haka yana kiran sallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wannan kuskure ne. Daidai shi ne zai sa yatsunsa. yatsarsa ta dama a kunnen dama yatsa hagu a kunnen hagu da haka zai kira sallah wa huwa kasabiqihi malam yace shi ma wannan kuskure kamar wanda ya gabace shi ne tarakahu al-kathiru min al-mu'adhdhinin da yawa daga cikin masu kiran sallah ladanai sun daina yi wa fi hadisi abi juhaifata radiyallahu anhu kuma ya zo cikin hadisin abu juhaifa أن بلالا وضع أصبعيه في أذنيه cewa Bilal ya saka yatsunsa biyu a cikin kunnuwansa biyu, ba yatsu biyu a kunnuwa biyu ba, yatsu biyu a kunnuwa biyu, ka fahimci Hausar, kenan kowane kunne ɗaya yatsa ɗaya. Bilal haka yake in zai kira sallah, kun san Bilal kuma shine shugaban ladanan duk duniya, duk kiran sallar mutum. ya haƙura idan an kira Bilal. Shi ne ladanin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama kuma cif ladan, cif ladan a cikin ladananmu. Haka in ka ji yadda Bilal yake kiran sallah to haka za ka kira sallah mana. Idan ka kauce wa kiran sallar Bilal to ka saba wa oganka mai gidanka. To yadda Bilal yake kiran sallah yana sanya yatsunsa a cikin kunnuwansa. wa qala al-hafiz fi dhalika fa'idatani al-hafiz ibn hajar alaihi rahmatullah yace fi dhalika fa'idatani cikin sanya yatsa a kunna lokacin kiran sallah akwai fa'idodi guda biyu ku ji yadda malamai za su fitar da fa'ida ihdahuma ibn hajar yace fa'ida ta farko annahu qad yakunu arfa'a li sautihi sa yatsa a kunne zai kasance zai iya zama arfa'a li sautihi yafi bashi damar daga muryarsa yafi bashi damar daga muryarsa idan ya sa yatsu a kunne wa fihi hadithun da'ifun akwai ma hadisi akan haka ibnu hajar yace amma hadisin da'ifi amma ana tsammanin yana daga hikimomi. Sanihima, fa'ida ta biyu, annahu alamatun lil mu'azzini li ya'rifa man yarahu ala bu'din aw kana bihi samamun annahu yu'azzin. Alama ce lil mu'azzini ga mai kiran sallah, li ya'rifa man yarahu ala bu'din domin wanda zai gano shi daga nesa ya fahimci auka na bihi samamu ko wanda yake da kurumta ba jin kiran sallar yake ba ya fahimci annahu yu'azzinu cewa mai kiran sallah kiran sallah yake na nesa idan ya gano haka ko da bai ji sautin ba zai ce to masha Allah har azahar ta yi bai jiyo sauti ba amma gano ya a kunnuwa zai sa ya gane kiran sallah ake lokacin sallah ya yi. Haka kurma, idan ya ga an sa yatsu a kunne ana kiran sallah, to zai gane cewa kiran sallah ake. Sun makala sannan Ibn Hajar ya ce, Lam yarid ta'ayunul usbu'i allati yustahabbu wad'uha amma wata yatsa ce mustahabbi a saka ta a kunne ibn hajar ya ce tantance ta bai zo ba riwayoyi da suka zo akan maganar saka yatsa a kunne ba su tantance wata yatsa ba ce ba amma dai ya tabbata cewa bilal yana sa yatsu a kunnensa yayin da zai da zai kira sallah jama'a an gane wai dai waɗannan hikimomi da malam ya kamana ko dai toshewan zai taimaki mai kiran sallah ya ƙara ɗaga murya, ko kuma sa kun yatsun a kunnuwa za su nuna wa na nesa ko kurma cewa kiran sallah ake, kaga ya sha bamban da yadda wasu suke kiran sallah. Wannan haka zai dafa gini. Allah, Allah, kada Allah, ilaha illallah, kuma ma lokacin sai haka kamar mai abin yana kallon shadu Allah ilaha illallah shadu anna Muhammadar Rasulullah ba za ka ɗauka kiran sallah ake ba to irin wannan ne ba ɗaga murya yake ba ne zo ta ce salamu alaikum ko ya ɗaga masa hannu kiran sallah ibada ce wacce in za ka yi ta ka yi ta kamar kana yi kar ka zo kana yin ta kamar an sa ka dole ka zo kana yin ta kamar an sa ka dole ko kana yi kana kallon idanuwan mutane ka kalli wannan ka kalli wannan wani an ce kiran sallah ya ce shi abin da ya saba ya san kiran sallah idan yana kiran sallah wai sai a yi ta kallon sa aka ce ka je kai ba za a kalle ka ba ya je ko kawai ya kama kiran sallah yana kiran sallah yana kiran da hayya ala aka da ya sai ga ana kallon sa ce ba gashi ba na ga mu ai na ga mu da mu قال ابن هاني رأيت أبا عبد الله الإمام أحمد إذا أذن يضع أصبعيه في أذنيه ويؤذن مثنى مثنى ويفرد الإقامة ابن هاني الماجر إمام أحمد بن حنبلي yake cewa ra'aitu aba abdullah na ga baban abdullah da haka imamu ahmad ya shahara abu abdullah galibi idan kana karanta littafin musamman na fiqhu idan ka ji an ce Abu Abdullah to za ka samu galibi Imam Ahmad ake nufi, ya shahara da wannan alkunya, a matsadan hambali. Iza azzana ya za'u udunaihi fi ya za'u usbu'aihi fi udunaihi idan Imam Ahmad zai kira sallah to yana sanya yatsunsa a cikin kunnuwansa dan zai kira sallah yana sa yatsunsa a cikin kunnuwansa wa yu'adhdhinu masna masna kuma yana kiran sallah bibbi bibbi bibbi bibbi Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله شنو بيبي بيبي ويفرد الإقامة إقامة كما ينعين أي أي أي أي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح كتهكا أكيد أي أي أي إن بند كبرة إتتي أكيد أي إقامة sai ka dikamati salatu ka dikamati salatu ita ma biyu ne kamar da ya zo a hadisin bilal waje zaman nawawi bi annaha al-musabbaha wa itlaq al-usbu' majazin an al-unmula waje zaman nawawi bi annaha al-musabbaha al-imam an-nawawi shi kuma ya tirji ya haƙiƙance cewa yatsa musabbaha ta tasbihi ita ake sawa a kunne manuniya ita ake sawa a kunne wacce ake nuna ta a tahiya ita ake sawa a kunne malam nawawi yace tabbas ma ita ce wa itlaqul usbu'i majazun anil unmula an anil unmula wato da aka ce yatsa aka saki kalmar yatsa majazi ne wato an yi aron kalma ne aka ce yatsa amma abin da ake nufi da yatsar shine kan yatsar shine unmula kan yatsa shine unmula ko anmula da aka ce yatsa kaga wani kar ya dauka cewa tura yatsa ake gaba ɗayanta kaga ba za ta wuce ba ma ko wannan uslubi ne na balaga idan an ce yatsa ana nufin kan yatsa ba ana nufin mai ba ana nufin dukkanin yatsar ba sannan kuma yatsa ake nufi ba hannu ba don wasu haka za ga sun yi Allahu haka za ga wani yayi wasu ba haka kawai suke don karambani wa shari'a bai karanta ba bai san me aka ce ba kawai sai ya tsiri nasa gayu kawai haka za ka Allah ya shaƙe fuskarsa haka yana jujjuyawa haka shi ya kirkira a kansa wannan yatsa aka ce ba tafin hannu ba aka wuce ce wani ko kabbara sallah zai sai baka mamaki daga hannu ba inda yi kabbara sai baka mamaki wani gayi gayi haka za ka ga irin samarin nan wai haka haka na ga wasu suke inna lillahi kawai ya mai da shari'a kawai in ya zo kawai sai wani haka sai ajiye iphone ɗinsa a ƙasa ko ruwa ya ɗinsa kawai sai wani haka wani kuma haka wani kuma haka kawai haka dai je kana yi ka kenan to duk wannan yi wa shari'a karambani ne da shishigi mutum abin da zai yi bai san me yasa ya yi shi in baka san ya ake ba sai ka tambaya ba wai kirkira za ka yi ba yadda za ka yi sai ka tambaya yaya ake amma kawai ka yi naka ba a yi wa shari'a haka ba naka za ka yi ba, wadda aka karantar da kai shi za ka yi. Domin yi na bakwai, sai na takwas, kuskure na takwas, zikiru ba'adil adiyyati wa salawati qabla al-adhani wa ba'dahu. Ambatan wasu addu'o'i, wasu salawati da wasu salatoci. qabla al-adhani kafin kiran sallah wa ba'dahu da bayan kiran sallah kuskure bid'a ne kafin kiran sallah yin wata addu'a kafin kiran sallah ko bayan kiran sallah wata addu'a wadda ba ita ta zo ba a shari'a bid'a ne kuma su suna yi wani ladanin kafin ya kira sallah in ya fura fu ko ya tabbata tana yi sai ce bismillahir rahmanir rahim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim Allah to wannan abin da ya fara da shi din bid'a ne bid'a ne ko bismillah ba a yi wa kiran sallah ko bismillah ba ka cewa bismillahir rahmanir rahim Allah ba a yi kawai Allahu akbar in zaka bismillah ba a hana ka ba kuma a kai asirrance ba laifi dan ka ce Allah ayi to wannan babu laifi ka yi bismillah a zuciyarka ka fara kiran sallah ba laifi amma ka ƙwalla mana bismillah za ka fara kiran sallah ƙari ne a kiran sallah sannan haka wasu bayan sun gama kiran sallah yanzu ne muka yi da ku La ilaha illallah ta ce Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama adihi salatu zuhurin lati tuna ka zama rawar. Me yasa? Ba a yi. ba'dul mu'adhdhinina mala yace wasu ladanan yaqulu ba'dul ad'iyati wal azkar wani ladanan yana faɗan wasu addu'o'i da wasu zikirori wasu salawati da wasu salatoti qabla al adani kafin ya kira sallah wa kullu hadha la asla lahu duka wannan ba mai asali ko addu'a ko salati ko zikiri kafin kiran sallah babu dalili la asla lahu bashi da asali wa huwa min al ashiya'il muhdatha yana daga cikin abubuwa da aka kirkira na bid'a malan kana yau da ga abubuwa da yawa wani masallaci tafiya da tsautsayi suka sa na tsaya zan yi sallar juma'a wata wata shekara me ya kai ma matafiyi da tsayawa a hanya sallar juma'a sai motar fasinja motar fasin jama'a kana ji kana gani za a yi fashi na ce juma'a ta lokacin juma'a yayi a samu wani kauye a maka ku a wajen kai ba arne ba za ka alwala kai ma ko muna zaune sai na ji daga nesa na ji ana la ilaha illallah la ilaha jama'a kuma da yawa sha za ka ‘yan boko haram ne suka shigo wajen, kawai can sauti yana yiwuwa kusa, yana yiwuwa kusa, sai na ga ashe liman da alkyabba da sanda yana tafiya, ana rakiyarsa ana wannan la'ilaha illallah, ce kusa kuma nan muka zo, motar ma'anan ta yi fakin. Haka kawai mutane su sa kansu. addini karambanin ka wuce gidanka ka wuce rumfar kasuwarka ko shagonka ka zo ka yi shi a cikin musulunci da ka ce a aiko ka kai ma inda kana da saƙo قال ابن حجر الهيثمي مالا ابن حجر الهيثمي هر ينزو يتي من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأذان wadda ya yi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallama kafin ya kira sallah au ƙala ko ya ce muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama mu'taqidan sunniyatahu fi zalikal mahal yana mai ƙudura cewa yin hakan a wannan gurin addini ne, yin hakan a wannan gurbin addini ne sunna ce yun ha za a hane shi, za a ce masa kabari, wa yin minhu za a hana shi aikata hakan, li'annahu tashri'un bi ghairi dalilin domin zuwa da shari'a ne babu dalili. Ka gani? kaga ba zai je wajen ‘yan hizba ya kai ƙara ce an hana shi salati ba. Sai a ce maka salati ibada ne, bal yakan zama wajibi ma a wani wurin. amma ya danganta a ina ko ina ma- muna da rigima ma akan salatin wanne I? wanne kuma a ina ko ba haka ba wa man shar'a bi ghairi dalilin duk wanda ya shar'anta babu dalili duk wanda ya shar'anta babu dalili yuzjaru wa yumna'u za a tsawatar masa kuma a hana shi wannan haka ya kamata za a tsawatar masa kuma a hana shi yana daga cikin aikin da ya kamata a ce hizba suna yi kwarai da gaske ba iya zakuro masu cikin shege ba a ya kamata a ce hatta ladanai masu kurakurai a kiran sallah ya zama ana cin gyaran su ana gyara musu ladan da za a samu ya dafa gini kuma ba mai kiran sallah ba a an karar da shi a gyara mai ladanin da za a ji yana wani zikiri kafin ya fara kiran sallah a gyara mai ladanin da za a ji yana wani zikiri bayan ya gama kiran sallah yana wani gwalatu a gyara masa an yi aikin hizba in an ga abin ya yi yawa a haɗa wani workshop na ladanai a kira ƙwararrun maluma a tattaro ladanai a musu workshop a gyaggyara musu amma ina wasu abubuwa ne ga sunan a fili ana yin su wanda kuma abin da ake nufi da hizba kenan hizba shine umarnin a yi abin da aka bari. Abu ne ya kamata a yi shi na shari'a, kuma ba a yi shi ba, ko ba a yin sa, a yi umarnin a yi shi hizba ne. Hana abin da aka hana aikata shi kuma ana aikatawa. Abin da aka hana aikatawa kuma ana aikatawa ba a daina ba, to hanawa. hizba da haka aikin hizba duk ya shiga cikin sakawa a yi idan ba a yi ba hanawa a bari idan ana yi ba a bari ba shi sa su ne idan ka je kasashen kamar garin makka da madina su ne za ka idan an kira sallah masu shaguna har sun saba har banki rufewa ake da an kira sallah duk mai shago zai rufe banki ma za a rufe duk wata hada-hada ta tsaya sai an yi sallah Allah in kana layi a banki ka kira sallah sai dai kawai ka ɗauki lamba ba abin da zai gudana sai an yi sallah an dawo sai gansu kuma da mota suna yawo tana tana walƙiya walak walak walak duk mara gaskiya an yi gansu wanda ya san ba sallah zai yi ba irin ja'iran nan yana kan wani dakali yana zaune in yi hango walak wal sai ya shafa nan saboda suna tafiya da loudspeaker a mota suna assala assala assala bai shagon da bai rufe ba a tsaya a umarce shi da ya rufe shagon ya tashi in ku ba haka ba akwai 'yan sanda a kusa za a tashi da shi yana daga aikin hizba kaga mu yanzu aka ce za a yawon gari in an kira sallah a sa masu sallah bi sallah in gara ma sai ya ce maka to ba idan Allah ta ku nake yi ba mu sai karfe biyu ya za ka ce da ji Allah mu je قال ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية يتي وأما سوى التأذين من تسبيح وتشييد ورفع الصوت بدعاء ونحو ذلك في المآذن فهذا ليس بمسنون عند الأئمة بل قد ذكر طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد أن هذا من جملة البدع المكروهة شيخ الإسلام ابن تيمية alaihi rahmatullah ya ce wa amma mati wata azini amma kaga duk abin da ba kiran sallah ba kiran sallah kuma ya fara da me Allahu akbar ya kare da me la ilaha illallah duk abin da ba kiran sallah ba min tasbihin na wani tasbihi da za a ƙara wa tashyidin ko wata shela da za a yi eh wanda za mu zo makaranta nan gaba akwai masu ƙara hayya ala khairil amal akwai wani tashyid shi ne tashyid ƙarin shela ko tasbihi ko wata shela wa raf'i sauti bi du'a da daga murya da wata addu'a wa nahwi zalika da makamancin haka fil ma'azini a cikin kiran sallah a guraren a bigiran kiran sallah fa hadha laysa bi masnun inda al a'imma wannan ba a sunnanta shi ba ma'ana ba a shar'anta shi ba ma'ana ba addini bane a wajen malaman musulunci da yace a imma yana nufin fa jigajigan malamai kun ga a ƙarshe da ya kawo su maliku in ka isa a wajen malamai waɗanda musulunci addinin musulunci ya dogara akan fahimtar su to ba addini bane ladani ya wani tasbihi kafin kiran sallah ko bayan kiran sallah ko ya wata addu'a kafin kiran sallah ko bayan kiran sallah ko ya ƙarin wani abu a cikin kiran sallah in banda abin da ya zo a addini da wannan ne fa suke ganin an takura zuwa sosai ma ce ku haƙiƙanci ku dage ku ce ba za a yi ba sai mana dole mu hakikance haka iya haka ne yazo wannan ai tsuke addini ne a addini ba tsuke yake ba wallahi addini ba tsuke yake ba duk ɗan bid'an nan ka bincika duk ɗan bid'an nan addinin ko ko ko ɗaya bisa ɗari ba fi ba na abubuwan da addini ya zo da su addini ba tsuke yake ba in za ka bar bid'ar ma sunnar tsantsatta ta fi ƙarfinka ƙwarai Allah ji kan malam Allah rawi yace wanda karambani wai komai irin na annabi zai yace annabin ai abu karfinka kai dai abin da zaka iya komai irin na annabi ai abu karfinka kai dai abin da zaka iya kuma haka saddidu wa qaribu to ku kokarin kwatantawa ku kokarin kusantowa
a daidai din ma ba kowace daidai zaka iya ba balle ka damu kanka da kwama tala kwashe-kwashe da bola duk ka tattaro ka sa su a cikin addini ba sai a wayi gari gaba ɗaya addinin na kama ba shi ba addinin na kama ba irin wanda aka saukar kake yi ba Allah ya kiyaye malam yace bal ai ba ma haka ba kad zakara qa'ifatun min ashabi malikin wasu daga cikin almajiran imamu malik ashabu malik ɗalibansa ka san dai karewa take nan yanzu a mutum a nan najeriya ce muka mu 'yan malikiya da ka taɓa mutum sai ya ce maka ai su malikiya suke a wani lokacin malikiyar da kuke gani in dai da gaske itan za a yi to malikiya wato in ka cire hambaliya to malikiya ta fi sauran mazhabobi tsauri da tsaurarawa ba sakakkiyar mazhaba ba ce wasu daga cikin almajiran imamu malik wa shafi'i da almajiran imamu shafi'i wa ahmad da imamu ahmad sun ambaci anna hada min jumlatil bid'i al-makruha wannan yana daga cikin irin bid'o'i ababan kyama ƙari a kiran sallah ko farkonsa ko cikinsa ko ƙarshensa yana daga cikin bid'o'i abun kyama don haka mai kiran sallah in ya zo kiran sallah abin da zai fara da shi Allahu akbar abin da zai kare da shi la ilaha illallah idan zai yi wani abu to a sirrance na addu'o'in da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama addu'o'in bayan kiran sallah na tara qauluhum faɗinsu hayya ala khairil amal ka taɓa jin wannan bid'a ka ce kaɗan ai waɗanda suka yi nisa a bid'a musamman 'yan shi'a wannan ya samo asali waɗanda suka rawwaje wannan sosai rafilawa 'yan shi'a 'yan isna a shari'a hayya ala khairil amal suke faɗa a kiran sallah bayan an yi hayya ala salah bayan an yi hayya ala falah sai kuma a ce hayya ala khairil amal sau biyu kafin a ce Allahu akbar Allahu akbar mm ji wata fitina wa yaqulu bi hadha alqawl ahlu albid'i wadh-dhalal min ba'd ar-rawafid kun ji ko malam yace masu fadin irin wannan batu a kiran sallah sune yan bid'a da bata min ba'd ar-rawafid daga wani bangare na rafilawa wato ‘yan shi'a, wa ƙala ba'adul ulama'i bi butlanil adani bihi, wasu malamai ma sun ce, kiran sallar da aka faɗi wannan a ciki ma kiran sallar ya ɓaci, ba ma zancen an yi bidiya kiran sallar ba, kiran sallar ma ya ɓaci in dai aka faɗi wannan a ciki. Li'annahu ƙurbatun wa ibada, domin kiran sallah kusaci ne da Allah, wa ibada bautar Allah ne. Wala ya juzu an nudkhila fihi ziyada baya halatta mu shigar da ƙari a cikin sa wa qala shaykhul islam ibn taymiya ibn taymiya yace kama yu'lamu anna hayya ala khairil amal lam yakun min al adhan ar kamar yadda aka sani ne cewa hayya ala khairil amal lam yakun min al adhan ar baya daga cikin kiran sallah da aka sani tabbatacce baya daga cikin kiran sallah da aka sani tabbatacce wa innama fa'alahu ba'd as-sahabati li'arid kadai an samu ne wasu cikin sahabbai sun aikata sun fada don wani abu da ya taso a lokacin an samu daga Abdullahi dan Umar nafi ya rawaito daga Abdullahi dan Umar cewa ya taba cewa hayya ala khairil amal takhsisan lin-nasi ala tahdidan tahdidan lin-nasi ala salah sun faɗi haka ne a lokacin don kwaɗaitar da mutane a kan sallah. Fa hazal ƙaunu awsatul aqwal Ibn Taymiyyah ya ce wannan batu na cewa hayya ala khairil amal baya daga kiran sallah wannan zancen shine zance mafi zama tsaka-tsaki a zantukan da aka yi. Wa qala al-Baihaqi fi sunan al-Imam al-Baihaqi a cikin as-Sunan al-Kubra shi kuma yace ba'da an naqala riwayati an Ibn Umar bayan ya naƙalto riwayoyi daga Abdullahi ɗan Umar radiyallahu anhuma wa Ali ibn al-Husayn radiyallahu anhu da kuma Ali ibn al-Husayn bayan ya naƙalto riwayoyin da aka rawaito daga gare su akan wannan ƙari sai ya ce wa hadhihi al-lafzatu lam tathbut an an-nabi sallallahu alaihi wasallama wannan lafazin na hayya ala khairil amal bai tabbata ba daga annabi tsira da amincin Allah su bata gare shi, fi ma allama bilalan cikin abin da ya karantar ya koyar da bilalu babban ladani, wa aba mahadura da kuma ladaninsa shahararren nan abu mahadura duk bai koya musu wannan ba, wa nahnu nakrahu ziyadata fihi wa billahi tawfiq yace mu don haka muke kyamar ƙari a cikin kiran sallah Allah shine mai datarwa don haka wannan ƙari ne na hayya ala khairil amal bai tabbata ba don haka ƙara shi a cikin kiran sallah wasu malamai suna ganin cewa kiran sallah sai an sake shi bai inganta ba to Allahu a Allah madaukakin sarki mu ya kubutar da mu wa kafa Allahu almu'minina alqital mu yanzu a wannan guraren namu babu wannan eh ɗan shi'ar wannan gurin namu har yanzu su suna da saura a shi'ancin ba su gama gane karatun shi'anci ba don haka ba komai suke yi ba irin wannan kiran sallar bai riga ya iso ba ko kuma la'allacin da ba su da masallaci na kashin kansu jonawa suke yi ba su samu dama ba su samu dama mai yiwa za su iya wannan ta'addanci Allah ya kiyaye to Allah ka tsare mu daga bid'a ka taimake mu akan sunna ka ba mu ladan abin da muka yi daidai abin da na kuskure Allah ka gafarta mani wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah
رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه wannan yace da fatan Allah ya ƙara malar lafiya amin yace ta ce ita da mijinta ne suke neman addu'ar Allah ya sa albarka a zamansu da kasuwancinsu da iyalansu to Allah maɗaukacin sarki ya albarkaci zamantakewarku da kasuwancinku ya albarkaci zuriyarku da abin da za ku haifa Allah subhanahu wata'ala ya ba ku hakurin zama tare kuma ya iya muku abin da ba za ku iya ba da sauran mu al'ummar musulmi baki daya a wannan kuma yana cewa yana tambaya ne akan yace mashaba akwai wanda in yayi bacci baya rama sallah in aka ce ya rama sai ya ce ba a bashi da Allah wannan zancen banza ne wannan wannan magana ta ba a bashi da Allah wasu suna hujja da ita suna tauye hakkokin Allah alhalin wannan magana ba ta da asali a shari'a cewa ba a bashi da Allah ba da asali a shari'a me ake nufi da ba a bashi da Allah idan ana nufin cewa ba a bin Allah bashi bawa baya bin Allah bashi to wannan shi ma akwai abin dubawa domin Allah madaukakin sarki ya daukan makansa ya daukan makansa wasu hakkoki na bayinsa da in sun cika nasu hakkin shi ma zai cika nasa don haka Allah ya daukan makansa alƙawari kuma duk bawan da ya cika to Allah ya daukan makansa zai cika masa haka idan cikawa a nan gidan duniya ne to Allah zai cika masa idan cikawa a gobe kiyama ne to yana nan akan Allah Allah ya ɗaukan makansa zai cika masa gobe kiyama sannan idan kuma ana nufin cewa Allah baya bin bawa bashi ne to ta yaya shin ba bawa yana shan azumi ya rama ba shin ba bawa idan ya mutu a dukiyarsa akwai zakka ba a cire ba ta zama bashi sai an cire kuma bashin Allah ne shin ba bawa idan akwai kafara a dukiyarsa ta ciyarwa ya mutu bai cire ta ba bashin Allah ne sai an cire an biya ta haka magana ta cewa ba a bashi da Allah ma'anarta ba ta dacewa da usul da ƙawa'id na shari'a saboda ba ta zo dama ta hanya ta madogara mai kyau ba ballantana a ce tana da tsafta dole za a same ta da karo saboda kirkirar ta akai kuma sai zama masu amfani da ita kasalallu ne waɗanda suke rowar bautawa Allah sai su hujja da ita yanzu gashi yayi bacci bai yi sallah ba an ce ya rama ce ba a bashi da Allah mana ba sai ya rama ba wato Allah ya fi haka ba shakka Allah ya fi haka ba abin da zai da sallarka za ka yi ne domin kanka za ka yi ne domin kanka in ba ka yi ba kuma to za ka gaba da fushin Allah shi Allah ɗin yana madakata yana jiran dukkan wanda ya ƙi bauta masa sallah wajibi ne akan dukkanin musulmi idan ya yi bacci bai yi ta ba in ya farka sai ya yi ta idan ya manta bai yi ta ba idan ya tuna sai ya yi ta karatun da muka yi da ku anan shine idan ya bacci da gangan ne bai yi ta ba malamai suka yi saɓani zai rama ta ko ba zai rama ba ya yi ta tuba nan ma waɗanda suka ce ba zai rama ba ba suna nufin ta wuce ba ne ta faɗi a kansa a suna nufin bashi da sallar da zai iya yi a gurbinta ya shiga uku ne ya lalace kar ka ɗauka cewa masu cewa a rama sun tsananta wadda suka ce ba kar a rama ba su tsananta ba a'a wadda suka ce kar a rama su ne suka tsananta wanda suka ce a rama kan ai sun ba da mafita suna ganin cewa shi kenan an wuce wajen amma wanda suka ce ba za a rama ba suna ganin ramawan ma wato suna ganin ramawan ma rasar kunya ce tun da sallah har ta wuce ba ka yi ta ba yanzu kamar la'asar a ce har yanzu nan mutum bai yi la'asar ba kuma ƙwallo ya tafi yana ta buga ƙwallo har zuwa yanzu nan bai yi sallar la'asar ba to wannan sallar la'asar ɗin bashi da abin da zai yi ya biya ta la'asar dai ta wuce kuma yanzu raka'a hudu da zai yi a yanzu ba za su biya ta ba kun ga wannan ya shiga uku ne ya kifa kai ne ya haɗa kai da gwiwa ya ta kuka ya rasa wurin wa zai je neman alfarma sai dai ta kwankwasa kofar Allah ta hanyar tuba da neman shiga. Sallah ba abun wasa ba ne balle mutum ya ce shi kenan ta wuce ba a bashi da Allah. Wannan kalma ce wacce take a kasalallu suke hujja da ita mara tushe mara asali a addini. Allahu ta'ala alam subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi